أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa masu sauraron mu ta muryar radio al'umma da ke birnin kwanni mun sake dawowa mun yi hutu na lokaci muna tare da shek aminu ahmad masanta illela muna akan maudu'i na tattaunawa akan wato usuli na wato mazhabobi guda hudu don haka mun tsaya akan asabar wa taqsim yadda ake tace illa ba haka ne malamai suke faɗar abu da kansu ba kenan yanzu insha Allahu ta'ala malam zai ci gaba da yi muna bayanin yadda ake fiddo illa a cikin usulul fiqh da yadda malamai suke fitar da ita muna fata Allah ya malam jagora kuma Allah ya muni jagoranci gaba daya malam bismillah fa tafaddal mashkura masha Allah um, kamar yadda muka bayyana yanzu kafin mu je hutu na rabin lokaci na'am cewa shi as-sabru wa taqsim yana ƙoƙarin tsamo illoli ne wanda yana yawa zama illa cikin hukunci.
Na'am.
To daga baya kuma sai ya zo bayan ya raba su.
Na'am.
Wanda ya samo su ya kakkasa su.
Ya kakkasa su. Hasr al-awsaf.
Hasr al-awsaf shine sabru wa taqsim karkasawa.
Na'am.
To yanzu sai ya zo kan aiki na gaba.
Na'am.
Shine tanqihul manat.
Na'am.
Wato sai bibiyu su kamar da muka yi isharar azu.
Na'am.
Ɗaya bayan ɗaya.
Na'am.
Kowanne ko sifa sai ko ta ce wannan yana yawa ta zama illa ko ba zai yi ba Na'am. Kenan mun diba at-tanqih da larabci yana nufin at-tasfiya wa tahdhib.
tasfiya Tacewa. Na'am. Naqaha yunaqqihu tanqihan.
tafihan Na'am.
aiwa Al-manat kuma shine al-illa.
alayalla mana Eh, ba wurin ba eh, yawwa.
da ake tabbatar da hukunci Yawwa domin kalma ta inata tana nufin ratayawa. Kenan manatul hukum abinda an karata hukunci a kansa ita ce dai ce illa kenan.
aiwa Eh na'am.
to wannan shine to wannan shine tan- tanqihu almanat Na'am.
to bayan wannan ya bibe sai ɗaya bayan ɗaya kamar da muka ambata Na'am.
sai zo kan kuma mataki na gaba Na'am.
shine tahqiqul manat Na'am. Tabbatar da.
tabbatar da Na'am.
wurin da illar take take na'am kino at-tahqiq kalmar at-tahqiq da larabci tana nufin al-isbat kwarai kuwa domin Allah ya ce li yuhiqqa al-haqqa aiwa wa yubtil al-batila dan Allah ya tabbatar da gaskiya gaskiya kuma abu ne wanda yake tabbatacce sosai kuwa na'am na'am To kaga idan ya wannan to yanzu an zo kusan mataki na ƙarshe na'am shine an tabbatar da ga inda illa Take, na'am.
don haka duk wata matsala mai kama na'am da wannan na'am matsala da nasi zo kanta na'am to sai a hada su a da wa- wajen da waccan kinan in an yi wannan an yi takhrijul manat an yi tahririn an fitar manat, da illa an fitar da yawa illa kinan sai ai kokari a sadar da ita da wurin da ya da wanda dace dace da ita na'am to wannan shine sai ya zama duk inda illa ta je a daura ni kenan na'am to hukuncin zai bi ta na'am duk inda an samu wannan illa da ka tashi na'am hukunci zai bi ta Na'am.
Kowace irin mas'ala kenan yanzu kamar misali da muka bada misali da balarabin ƙauye wanda ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa na halaka na halaka na zo ma iyali na a cikin watan ramadan Hmm.
to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi da yin kafara Kwarai kuwa.
to sai malamai suka ce in muna son mu yi asabr wa taqsim Hmm.
kenan yanzu sai mu duba mu gani kasancewa shi fari ne Aiwa, kasancewa shi balarabe ne yarabe ne na kas- ƙauye kuma.
yawwa na Eh.
ƙauye kasancewa shi misali Ya ya- amsa ya iyalin ya sani.
amka iyalin sani a Yauwa.
ko ko menene ko ko kasancewar ya zo ma iyalinsa a cikin watan Ramadan Da rana.
da rana tunda ba da daddare ba to kaga duk sauran ba za su yi ba kasancewa shi balarabe babu bambanci tsakanin balarabe da wanda ba balarabe ba Sosai.
kuma babu bambanci tsakanin balarabin ƙauye da wanda ba balarabin ƙauye ba Sosai kuwa.
kasancewar shi ya zo ma matarsa ba shi bane domin mutum yana da izini ya zo ma matarsa da daddare Sosai.
wato kasancewar illaci ne ya zo ma iyalinsa a cikin watan Ramadana Ramadan.
da rana Rana.
kuma babu wani uzuri a shar'ance Kwarai.
domin idan suna akan balaguro misali da shi da ita kaga ai babu wani hani akan su Aiwa, tunda haka an ba su ne.
damar su abin da yawwa to dan saboda yan uwa su fahimci Sosai.
yadda ake gabatar da aikin To a nan abin lura da wani misali da ka basa yanzu na'am shine kusan dukkanin malamai alaimatul arba'a na'am
sun haɗu kan wajen takharijul manat na'am a saboda ta kasim na'am amma wajen tahqiqul manat din na'am shi suka samu sabani a wannan misalin naka na'am
wasu suka ce saboda ya keta alfarman watan watan ramadan na'am
sai azumin sa ya baci na'am da haka sai ya yi kafara ko na'am to haka na'am ba wai aikin ake kallo ba na'am musamman wajen imam malik rahimahullah la na'am ba wa aikin ake kallo ba a keta alhormon wata ake kallo Na'am.
da haka ko da kenan da gangan ci arzi- a ci abinci na'am yanzu ba saruwa ya da mace ba na'am to shi ma sai yayi kafara na'am wannan shine ra'ayin Imam Malik.
Malik amma Imam Shafi kila da wasu masu ra'ayi irin nashi suna ganin a'a na'am wadda abka mata dai da ranan na'am tunda ya zo ya ce ya halaka ya abka mai iyalinsa da rana na'am da wannan na'am sai su sun samu tsano wajen tahqiqul mana na'am na'am na'am kenan yanzu a wajen Imam Malik eh, du- da wanda ya ci abinci da gangan da wanda ya zo ma matarsa da gangan duk ɗai ne Ɗaya su- tunda ya keta alfarmar watan Ramadan Ramadan.
su ko wajen waɗancan suna dibin a'a sai dai in jima'i ne ya aikata idan cin abinci ne kenan zancen azumi 60 Aiwa.
bai kai gare shi ba sai dai ya ramka azumin eh to kaga in ka duba na'am wannan ba wai haka kai tsaye suka fitar da wannan hukunci ba akwai hanyoyin da ake bi Sun yi don a aiki.
fitar da waɗannan hukunce hukunce Aiwa.
wanda in mutum bai san su ba sai ga kamar hukuncin ya zo masa haka a dunkuli Kaga ba haka. Haka, ka kare ta wani cikin cewa wani ƙarya yake kai tsaye Na'am.
aiki ya same ka gaskiya to ne dole sai ka bi hanyar sun ka bi ko fiye da nasu ma hanyoyin na'am kafin ka ta wani tunda in ka ce wani ƙarya yake to kenan ka kamin nuna ma ka abin ce da ya dace.
ba ya dace ma ka ce ƙarya yake ba sai dai ka ce tana yiwa yayi kuskure ko ko ya saba ma abin da shine mafi dacewa Sai kuwa.
Eh.
To, wannan shine na'am to kaga kamar da muka mata da sai a zo kan dauran Na'am.
wajen dauran Na'am.
ana iya samun um, galabatul ashbahi na'am me galabatul ashbah na'am muna iya buga misalin shi na'am tun da yanzu ba bayi na'am da bawan da na'am aka gutsure ma hannu na'am ko aka kashe shi ko aka kashe shi ma na'am to wannan bawa da an kashe na'am
yanzu za a biya diya ne na'am ko kima na'am
dole ɗalibin ilimi ya san wannan na'am ta kuma mene bambancin kima Da kuma diya.
diya na'am ita diya kai tsaye tara ta ne ga mutum na'am mutumin da aka kashe na'am ko aka cire mai wata gaba na'am daga cikin gabobin jikinsa Na'am.
akan ji an biya shi diya diya na'am amma kima Na'am.
tana ga mumtalakat galibi na'am ayi abin da ya shafi dabbobi dabbobi misali mutum ya kone maka mota Mm.
sai a yi mata kima a ce kiman motan nan kima kaza badiyarta ba.
eh ba diyarta ba shi ba wa yan kashe shifa na'am shin abin da za a bayar na'am kima ce ko diya na'am kenan yanzu in kima ce za a bayar sai a dibi kuɗin bawan nan kaza suka dace sai suka dace Idan idan kuma kuma- lafiya lamsal in Yau.
hannu an cire yawwa yanzu an cire hannu kuma a Na'am.
cire wancan sadaka lafiya Na'am.
lau za a bada kaza na'am idan kuma diya ce to za a kalli cewa kimar dan adam diyarsa ga abin da ta kama Kwarai.
sai a bayar da ita Tunda na'am muna magana kan al'ashiba na'am sai muga wannan bawa Na'am.
far'i ne Na'am.
shi reshe ne na'am amma na'am yana iya zama daidai da asali guda biyu Na'am.
ɗaya daga cikinsu asalin farko na'am mutum ne kuma Na'am.
ya kama da mutum na'am ta bangaren shi ma mukallaf ne na'am sannan kuma bai halatta gila a yanka naman shi a yanka shi a ce ba na'am sannan kuma ya kama da dabba na'am tun ana iya ba da ko mu ce yayi kama da kaya da kaya Eh, tunda ana iya sayar da shi.
ana sayar da shi Eh.
ana ba da shi jingina Na'am.
ana iya ba da hubusin shi na'am da abin da ya kama da shi na'am to kai matsayin ka na mace tahidi na'am sai ka riskar da shi Mm.
inda kokarin ka ya kai na'am a'a ya fi kama da mutum a waje na na'am don haka abin da za a bayar yanzu diya ce na'am kamar yadda ake bada diya a wajen kama na'am Ya- ko kuma ka ce ya fi kama da dabba a Na'am.
waje na ko kuma Na'am.
kaya A a waje wajena, na na'am.
da haka abin da za a bayar manakon shi kima na'am ce na'am wannan shine abin da shafi galabatul ashba Galabatul shi wato an ce galaba shine rinjaya Rinjaye.
al ashbahu kuma shine wato ashabihu abin da ya kamanceceniya kwarai kwarai kenan wato ilhaqi far'in mutaraddidin baina aslaini bi ashbahiha minha ko bi ashbahi ma bi ashbahiha minha wato adibi shi wannan reshen da wanne wato tushe ya fi cancanta shin za a maida shi ne zuwa ga far- reshen uh, tushen dan adam Na'am.
ko ko za a maida shi ne da rish- reshen dukiya Sosai sai kuwa.
ko ne ba da tashi fatawa kwarai kwarai wallahu ta'ala alam Na'am.
na'am to sai abu shi ma na gaba mai muhimmanci shine na'am almunasaba na'am
um shari'a mu lokacin da kake ƙara fahimtar ta na'am to lokacin kake ƙara jin daɗin shiga ƙarƙashin hukunce hukuncen ta na'am munasaba tunda muna magana kan illa yanzu na'am to ko wace illa fa Na'am.
wani illa ce mansusa wadda gidan an ka tabbatar da ita ta hanyar nassi na shari'a na'am ko kuwa wadda aka tabbatar ta hanyar ijma'i na'am ko da sauran hanyoyi na'am to ko wace ya an kace an haramta kaza na'am to wannan abun da an kalla aka haramta shi to wannan abun na'am
yana da muhimmancin gaske Na'am.
dole ya zama ya yi daidai da Na'am.
ya dace a ha- a yi haramci saboda shi Na'am, ko ya dace a halatta abu saboda shi na'am, shine ma'ana muna saba wannan mu buga misali da wannan Allah subhanahu wataala na'am, ya ce innal ladhina ya'kuluna amwal yatama zulman na'am, innama ya'kuluna fi Fi butunihim butunihim nara.
naran na'am, to kaga nan kalma ta ci an na'am kawo na'am a ciki na'am to inda mun tsaya kuma mun tafi kan yan me suka cewa yan Zahiriya.
zahiriya na'am cewa kawai dai sai in kaci na'am sannan kai da ci na'am ko kuma na zamanin mu yan masu kuce Qur'ani kawai na'am yan qur'ani yun Qur'ani Mm, yun cewa sai na'am in kaci ne sannan Na'am.
to tunda Allah cewa yayi in ya ka- ya ya akuluna shi ko ya akulu shine yana ci yana ci Na'am.
idan ba da jin ka kona na'am ko kuma misali ka yi sutura da kayan ko Sutura da ka kayan.
gina gida Ko ko ka gina ka gida.
sai mota ko ka je aikin haji da sauran sauran Eh, sauran eh.
kage tunda Aisha ta ibada ce Na'am.
ta ce ibada ce na'am to abinda ake la'akari shine na'am mece mece illa shine itlaf na'am to wannan illa shin ita dukiyar ya dace a tsaron nan kuncin hanta eh ya dace Na'am.
shine munasaba na'am me yasa saboda dukiya ce ta karamin yaro na'am ɗaya kenan na'am na biyu shin idan ya taso na'am ya kama watan gari da cikin gari bai da makoma na'am to lalle irin wannan kaya ya dace a saukar da hukuncin haramcin cin su na'am kuma abu na gaba kuma dukiyar ba taka bace ba taka bace eh ba mallakar ka bace mallaka bace ka Eh, kenan eh, eh, ka ka kama mallaka ka bace Na'am.
ya shiga har dukiyoyin da ba na maraya na'am gani, wala ta Hak- kama mallaka ya- bace.
yawwa Batil.
yawwa ya shiga ciki kenan na'am to wannan shine abin da ya shafi munasaba misali na gaba shine a gurguje na'am um, budurwa na'am wadda aka ce na'am babanta na da damar ya aurar da ita Na'am.
ba da ya nemi na'am izininta ba na'am To duk da yake nan akwai illa da guda biyu Na'am.
aka sabani ga wasu na ganin cewa eh, illa ita ce a sigar na'am kasancewa ta karama ke karama Mhm.
wasu na ganin cewa a wannan bakara na'am yawa na budurci bai bai gushe ba Eh, ta hanyar to kai in mun dauki misali wannan eh, kasancewa ta karama na'am kenan ko da an aurar da ita na'am ta fito daga baya na'am kai uba kana da dama aurar da ita ga wanda ka so Na'am.
tunda har yanzu dai karama ce Na'am.
a kowanne illa na'am a zaman malam salin dauran na'am yawa in kuma mun dauki cewa budurcin ne na'am yanzu ko ta kai abin da suke suna albikirul mu'annas na'am bilan bi ma'ana da kakkan budurwa irin Na- shekarar nan arba'in Arba'in.
ko talatin da wani abu haka na'am to kenan ita ma na'am kana iya aurar da ita bata so ba na'am to menene a cikin duka abubuwan Na'am.
guda biyu Na'am.
a gurguje na'am um, albakara na'am kasancewa ta bata san maza ba na'am
tunda ku bata san maza ba kenan ba a taba saduwa da ita ba na'am to kai ubanta ka fi ta sanin waye namiji na'am musamman ma tun da kai ka haife ta Na'am.
kenan kai ga ta auren na'am don haka ba lallai wani ta iya zaɓo ma kanta wanda ya Na'am.
dace da ita na'am in mun dawo kan sigar na'am ko an aure ta ko Na'am.
ba ta auren ta ba na'am to yanzu dai karma ce har yanzu ta halin maza ba na'am kenan ana iya tabbatar da wannan illa kaga nan illa ta samu munasaba na'am kenan ita ana kiyaye mata na'am haƙƙinta na'am zai zama wannan shari'a ta kiyaye ta kiyaye mata haƙƙinta Na'am.
wannan shine ma'anar munasaba na'am to in ka bi sauran illoli na'am da ake kafa hukunci a kansu na'am za ka same su sun yi daidai na'am misalin hankali ya yi daidai a haramtar da abin da zai taba shi na'am shi ma'anar munasaba munasaba wannan ko ya yi daidai da a halattar da abu halartar da abu shi ma Na'am.
a halartar da Eh, eh, mun cika- mun- mun cika yawan gawa yawa mabniyar مبنية على جلب ال- أيوة.
الدرء المفاسد وجلب المصالح wannan نعم munasaba ba Na'am.
kuma tana iya jawo abin nan to Na'am.
munasaba nan kashi uku ce نعم akwai munasaba نعم wadda take ta yi daidai da shari'a Na'am.
musamman wadda masu suna alaiha نعم شريعة تا يدد إتا تا فإيتا كما تا تا تا فإيتا kai نعم tsaye akwai kuma wadda take shari'a bata faɗe ta ba نعم amma kuma hankali ya na kowa Yana- yana yi hankali na'am.
yana ta eh daidai wannan- wannan daidai ne نعم ka ga mun kuma kan illolin da an ka tabbatar ta hanyar jima'i نعم ko ta hanyar نعم نصي nassi misali haramtar da giya saboda tana sawan maye ta sama kaga nassi ya tabbatar da wannan kullu muskirin haram na'am mulga Na'am.
wadda ita ba a dare ta ba na'am kamar kai matsan kana mai tahiri ka tabbatar da hukunci na'am ga abin da bai dace aza hukuncin wurin ba na'am misali misali misali na'am ka ce giya ai halal ne a sha na'am dan lalura na'am sai mu samu wata lalura ce yanzu ka faɗa muna na'am sai ka ce ai taro an ka zo Hmm.
an aje makwalbar giya kowa ya sha kai kuma ka ji kunyar na'am kada ya kowa ya sha kai baka Ba sha sha ba ba, na'am.
To wannan munasaba ce mulga ba a aiki da an ita watsar da ita an watsar da ita na'am to ta haka wannan wadannan guda biyu ana karɓar su Na'am.
amma wannan ta kasa karshe ba za a karɓe ta ba na'am jin kunya ce ko kada ka- kada ka tozarta Na'am.
ba illa ba dalili bane a wajen shari'a na'am To, um, in mun kuma karatunmu na jeranto sauran dalilai, to
akwai a zama a mace kiyas, suna ƙarshen kiyas da muke ta wannan karatun da na'am
akwai al-istihab na'am to kafin mu shiga cikin al-istishab mun ce illa tana buƙatar ta ketara to sai dai malamai suke cewa ana iya takhsisin illa ba naqduha bane na'am takhsisin ta kamar abu ne wanda wani lokaci sai hukuncin ya zo illa ba ta zo ba amma ba don wannan ba ya nuna illa kamar ta daina aiki ne takhsisin ta da yake wasu malaman eh, usul fiqh suna ganin takhsisul illa naqdul laha amma malamai da dama suna ganin takhsisul illa ba naqduna ba kamar misali a cikin suratul hashr inda Allah yake batun wato kafirai na yahudawa da suka saba alkawali da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya ce walaula an kataballahu alaihimul jaraa la'azzabahum fid dunya wa lahum azabun nar sai Allah ya ce zalika bi annahum shaqqu Allah wa rasula kaga dalilin da yasa Allah ya sa manzonsu manzonsa ya kore su na'am saboda sun saba ma manzo sun saba ma Allah da manzonsa to kaga ba kuma duk wanda ya saba ma Allah da manzo ba Allah ke rubuta mishi hukuncin a kore shi daga gari Kwarai, sai zaman tunan takhsisin tana an kai kuma an kalli wasu qara'in da munasaba shi yasa wannan illakin bata tabbata ba Sosai.
wallahu a'lam na'am to istihab tunda ya kamata wannan a ce ya zo ƙarshe na'am amma dai na'am abinda istihab shine na'am bayan mhm ka gama binciken dalili na'am ko kuma neman hukunci Na'am.
na mas'ala na'am ta kowace hanya na'am ba ka samu ba na'am to sai ka tsaya kan istihab na'am istihab nan na'am bi ma'ana wato na'am barin abu yadda yake Na'am.
ga asali na'am istihabul hal na'am
to kashi biyu ne na'am
akwai na bara'atu zimma na'am misali a a kai mutum kotu na'am ana tuhumar shi akan wani laifi na'am sai alkali ya ce to yanzu ai akwai ka'ida na'am almuttahamu bari'un na'am hatta ta sabuta idanatuhu na'am shi wanda ake tuhuma Na'am.
asali Mm.
kubutacce ne na'am to amma yanzu Mm.
an kawo kan koke game da kai sai zamu bibiya na'am sai a bibiyi wannan abin da ake kara ka saboda shi na'am idan alkali ya ji iyakan shi bai samu ba na'am tattatuwa ne a yin watsi da karar na'am tunda ba a samu dalilan da suka tabbatar da cewa ana bin sa bashi ba Ana bin sa bashi ko ba.
yayi laifi wa laifi na'am to da haka wannan shine ɗaya daga cikin kashin istihab na'am akwai kuma istihabu dalilin shar'i na'am
mu ɗauka wannan nasi am ne na'am ta ce to akwai buƙatar a nemo mishi na'am abin da ke bance shi na'am sai a ta nema ba a samu ba na'am ta ce ah, to a bar shi yadda yake na'am ko kuma a ce wannan abin an haramta shi ga qur'ani ko kuma hadisin da haramta shi na'am to amma muna kokonto shin qur'ani nan mansuhi ne ko ko dai na'am sai mu ta nemo to in mansuhi ne bari mu samu abu ayar ta- ta shafe shi na'am sai mu mu kasa nemowa mhm sai mu ce sai shi ma mu bar shi a yadda na'am yake na'am wannan a dunkule shine ma'anar is- is- istishab na'am um a gurguje sai Mm.
aqwal sahaba to kafin aqwalu sahaba muna iya cewa akwai istishabul ijma' wanda malamai suke sabani akan sa aiwa misali mutumin da yayi taimama ya kabbarta sallah duk malamai sun yi ijma'in wani lokacin babu ruwa Mm.
akwai taimamarsa akwai sall- eh, sallarsa Sosai.
to yana raka'a ta hudu Mm.
sai ga ruwa sun zo tauha to yanzu Eh, to wasu malamai suna cewa idza hadara al-ma'u batala tayammum shi ke kenan yanzu eh, idan ruwa suka zo ai taimama ta ɓaci kenan sallar shi ta ɓaci wadansu malamai suka ce a dama ijma'i in aqada an riga an yi ijma'i kan sallar sa tana nan don haka ba za a warware ta ba Shi kenan.
to nan ne malamai suke yin sabani kenan Na fahimta.
bismillah to sai mu je zuwa ga aqwalu sahaba aqwal sahaba wannan dalilin daga san dalilan shari'a na'am kuma idan sun kai ijma'i na'am to sai ya koma na'am kan dalilin ta namu na uku Na'am.
shine al-ijma' Na'am.
ijma'u sahaba kenan na'am amma na aqwal sahaba na'am in kuma riwaya ce suka yi sai shi koma cikin sunna shi kuma cikin sunna Eh.
yawa eh riwaya ce cikin sunna na'am min ma la majalalin ra'ayi aiwa fihi in kuma ijtihadin sunna amma suka ijma'i Na'am.
ya koma cikin wancan in na'am kuma ɗaiɗaikun su ne ko ijtihadi an samu sabani na'am to nan na'am nan ma malaman nan guda hudu na'am suna da matsaya idan maganar sahabi dai ba haka take mutlaqan ba Sosai.
maganar sahabi wadda take min abinda ra'ayi bai iya shiga ciki in ta inganta ta koma nafsi na'am idan kuma eh, abu ne wanda sun kai ijma'i a kansa dukkan su gaba daya ta koma ijma'i idan abin da wani daga cikin su ya faɗa ne sauran sahabbai kuma dubu saba mishi ba waɗanda suke mushtahidai kenan ya koma ijma'u sukuti sosai to sai kuma abin da yayi ijtihadi a kansa wanda kuma sauran sun saba masa sosai ko yawwa to nan malamai suna da matsaya na'am wajen imam ahmad bin hanbal Na'am.
shi idan ijtihadin sahabi na'am ya ci karo da hadisi da'ifi na'am da'ifi ya san shi ma ya san cewa da'ifi ne na'am misali shi ahmad bin hanbal na'am to yakan ɗauki hadisin nan da'ifi na'am akan maganar sahabi ijtihadin sahabi ijtihadin sahabi na'am imam ah, imam abu hanifa na'am shi kuma yakan ɗauki qiyasi na'am sama da maganar sahabi wanda yayi na'am ijtihadi na'am imam malik rahimahullah na'am shi yakan ɗauki maganar sahabi wani lokaci na'am wani lokaci kuma yakan ɗauki qiyasi na'am ya danganta daga ƙarfin Mm.
maganar ta sahabi ko kuma ƙarfin matsalar ko na'am kuma ƙarfin shi qiyasin na'am abu- a- akan matsalar Na'am.
to wannan abin da shafi kenan maganganun sahabi a zo mun ishara game da zuwa gare su na'am na'am to sai na gaba shine al-masalih al-mursala na'am
kamar yadda sunan sa nuna na'am maslahohi ne na'am sakakku na'am
bi ma'ana nasi na'am bai zo da tabbatar da su ba karara na'am bai kore su ba kuma bai kore su ba karara na'am amma dai Mm.
al-qawaidul amma na'am na shari'a na'am sun tabbatar da su na'am misalin wannan na'am karara karara karara qur'ani na'am bai nuna cewa ba bi ma'ana bai nasanta cewa ba a hada shi na'am a hada ayoyinsa na'am ko a rattaba shi kamar yadda muke ganin shi yanzu na'am to amma dai na'am kamar yadda kowane musulmi a hali yake ji a jikinsa cewa lalle wannan aikin ya daidai na'am
to wannan yasa zamanin abubakar radiyallahu anhu na'am kasancewa wannan dalilin cewa maslaha ce mursala na'am sai da aka yi ruwa na'am rana tsakanin tsakanin sahabbai da su ya su na'am na'am ba kuma ganganci bane kowa yana ganin kada a yi abin da sa'a ma tushen addini na'am amma kuma Allah subhanahu wataala cikin ikonsa Na'am.
sai ya hada kansu na'am Qur'ani an ka hada shi jama'a Na'am.
kenan zamanin Mm.
sahabbai na'am
sannan kuma aka zo mataki na'am na gaba shine Na'am.
tartibul Qur'an Na'am.
gurguje na'am da kuma kila yi mishi nuska nuska da kuma rarraba shi cikin In garuruwa na'am duka wannan ba nasi bane ya zo karara Mm.
game da halaccin hakan na'am To amma dai maslaha ce na'am da ka kayo ma'ana shari'a ta yarda da irin wannan musulmi suna da bukatar zuwa ga na'am wannan na'am na daga ciki abin da zamu iya Na'am.
kawo a wannan zamani namu Na'am.
shine musabaka na'am ta alqur'ani alqur'ani mai girma da Na'am, ake yi na'am da watakila sauran ilimin muka irin hadda hadisai da na'am sauran sauran su na'am wannan maslaha ce maslaha ba za mu kira wannan bid'a ba na'am domin ita bid'a ba ta da tushe na'am ga addini Na'am.
ɗaya kenan na biyu na'am a- alqawaidul amma na shari'a Na'am.
ba su da ko bukata da ita na'am da ita Mm.
da rashin ta da Na'am.
ban ma samuwar ta cuta cuta ce na'am amma kaga ita musabaka yanzu na'am ai qur'ani yayi ishara cewa inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun Lahafizun.
za a kiyaye shi To sun ce da hada qur'anin na'am da kuma jeranta shi Na'am.
da rarraba shi na'am da kuma yin qira'o'in sa da yawa haka Na'am.
da kuma musabaka kanta Na'am.
duka wannan tariqa ce ta hifzul qur'an Mm, hanya ce ta kiyaye alqur'ani ayyuka to kenan.
cewa Na'am.
lalle wannan shari'a ta mu khalida ce na'am kullum kowane zamani ana samun masu aiki don tabbatar da ita Mm, na'am da haka wannan kaɗan daga cikin misalai kenan na al-masalih na'am al-mursala to idan muka duba kamar eh, shi wajen hada qur'ani wasu na cewa ma Allah ya kira shi littafi zalikal kitabu la raiba fihi wannan littafi ne Aiyo.
to lokacin da yake takardu ba a kiran shi kitab Yawwa.
kenan hada shi a wuri daya yana nuna cewa sai lokacin da zai zama towa littafi alhamdulillah eh sannan kuma malamai suna cewa game da abin da al'amarin da ya- al'amarin da ya shafi musabaka Aiwa.
ita musabaka dama manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk waɗanda suka yi kokari a cikin al'umma sau in aka je wajen yaki Na'am.
sai ya ce wanda ya kashe kafiri kaza yana da salabuhu Kwarai kuwa.
tubarsa inji malaman zauri Kwarai kuwa.
kenan akwai wani aiki in ka jajirce za a yi maka kyauta to kenan yanzu an ce duk ɗalibin da ya na farko yana da tukuici mai tsoka Sosai.
to kenan kamar an siffanta irin wancan aikin ne da manzo sallallahu alaihi wasallam yi Sosai.
sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai wani mutum da ya so aure bai da komai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa- wa- wato wahabtukaha bima ma'aka min alquran Alquran.
na baka ita saboda abin da kake da shi na alqur'ani kina ashe alqur'ani ana iya bada kyaututtuka da shi auren idan ya karantar da ita din su ayoyi ta halatta gare shi Sosai.
kenan mutum ya halatta idan ya san wani fanni na alqur'ani yayi fice a bashi wani abu Sosai kuwa.
a kansa Yawwa.
yawwa Gama- kenan na.
waɗannan suna da cikin masalihul mursala waɗanda waɗansu ba su fahimta ba kamar yanzu misali eh, aikin soja da aikin 'yan sanda da aikin eh, eh, boda irin na custom wasu na ganin kamar abu ne wanda yake abu ne wanda shari'a bata yarda da shi ba sun manta da cewa ita shari'a bata ce bakin kafara kawai za a karba ba bakin kuɗin eh, kaza kaza kaza a'a a wannan gina daula abu ne an bar shi a hannunku sosai kiyaye iyakoki abu ne wanda a musulunci akwai shi ya ayyuhal ladina amanu subiru wa sabiru wa rabitu ku kiyaye iyakokin ku to can wancan lokaci ana yi don Allah to yanzu kuma ƙasa tana buƙatar waɗanda za su tsare ta to yanzu idan ba a eh, azama mutane abin da za su biya ba da mi za a yi makasa aiki da shi ya za a yi hanyoyi ya za a biya masu tsaron iyaka ya za a yi ai kaza wannan suna daga cikin masalihul mursala idan ba a ba da waɗannan kuɗaɗen ba ba a samu wanda zai aikin to idan ba a yi aikin ba kuma ƙasar za ta ruguje Kwarai.
kenan wannan yana daga cikin almasalih almursala misali yin gidan kaso wanda sayyidina Umar ya fara yi kaga abu ne wanda dole mutanen da suke munanan mutane a cikin al'umma barin su za su jawo ma mutane matsala kaga sai aka yi wato gidan kaso misali makaranta aza dokoki wanda ya yi late kamar ma'ana wanda ya retar mu muke cewa da faransanci kaga dole na aza dokoki saboda a kiyaye tafiyar tsarin karatu ba a cewa ai bid'a na babu ayat da ta ce mutum ya kara minti biyar ko minti goma a hana mishi zuwa to da haka ba- babi na maslaha mursala abu ne wanda yake na da faɗi sosai na'am akramakallah saboda lokaci sai mu barku ku ci gaba na'am to bar wannan ah, ah, asalin kenan zuwa na gaba Na'am.
Shine sadda zara'iya Na'am.
sadda zari'a Na'am.
wannan a dunkule dukkanin waɗannan mazahib Na'am.
suna da wannan asalin na'am amma imam malik ya fi yin fice da aiki da shi da aiki da na'am shi na'am ko wani sai ya riko da shi Na'am.
amma shi ya fi yin fice wajen aiki da shi na'am kamar da ibn tamiya faɗa yace Na'am.
wannan saboda shine mazhabi na'am wanda ya fice akan saura na'am wajen kokarin kiyaye Na'am.
sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kada a mata na'am mai illa na'am wani lokaci zaka ya ce abu kaza makaruhi ne Na'am.
saboda abinda asalin shi halal ne na'am amma idan aka aikata shi kuma zai iya kai ga aikata haram haramun ko ya ko barin wani Na'am.
wani wajibi na'am na'am wato wannan shine ma'ana saddar zari'a a na'am dunkule.
na'am shi wannan saddar zari'a na'am um, akwai wani kashe na shine ibtalul hiyal na'am wani shi kuma Ahmad bin Hanbal na'am ya bayyana kan shi karara na'am me ibtalul hiyal na'am shine mutum ne kamar irin lauyoyi yanzu na'am kuma da kuma mutane masu son yi ma shari'a wayo na'am
misali na'am an ce an hana ka kadaituwa na'am da mace na'am
to ana kadaituwa da mace na'am ba wai kadaituwa bace Na'am.
abin la'akari Na'am.
abin da kadaita za ta iya janyowa ne na'am qur'ani ya faɗa cewa wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi Tasubbu Allah adwan bighairi ilm.
bighairi ilm na'am wannan kai tsaye daga sun kashe kashen sadda dariya wannan haramun ne kai tsaye Na'am.
ka zagi gumaka ko Na'am.
abin bauta na kafirai na'am tun da kasan cewa suna iya zagin kai Na'am.
ma naka kaga Na'am.
an toshe ma kafa Na'am.
ta wannan na'am da sauran kashe kashe na a, ainihin sadda dariya na'am imam malik rahimahullah ya yi fice ta nan ta Wajen nan aiki da ita.
wajen aiki da Na'am.
ita. wannan kenan.
Ina idan muka diba saddu yana nufin toshewa Na'am.
daga sadda ba wancan sadda ba mai sadun shi kwancan sadun kangewa azzari'a jam'i ne wato azzara'i jam'i ne zari'a shine alwasila kenan man'u wato alhalal idza kana yajru ila alharam ka hana abin da ahalat idan zai kai ga aikata abin da yake haramun ko ba haka ba sai ya zamanto duka shari'a ta hankalta ma wannan wala taqrabu zina ka ku kusanci zina saboda kusantar zina zai kai ka ka abka ga zina kenan duk abin da zai kai gare ta sai a hana shi ko ba haka ba shi yasa kuma Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan ya ku masu imani ka ku bi hanyar shaytan kaga nan malamai suna cewa hanyar shaytan amma idan muka duba khutuwat taki taki na shaytan kidan shaidan ba zai batar da kai ba sai ya ja ka zuwa ga makruhi kana aikata shi sannan ya kai ka zuwa ga haramun sai ya sa ka daina aikata nafila sannan zaka daina aikata farilla Hakika.
to ke kai kaga dole sai a dauki hanyoyi wajen toshe irin waɗannan matsaloli a cikin al'umma Sosai, na'am.
eh to akwai misali na gaba shine na na'am um, cin wasu kalolin abinci wanda Na'am.
cin su kawai halal na'am ne na'am amma sai a hana ka cin su na'am lokacin da zaka je wani wuri na'am wanda suna iya- cutar tana iya tashi da kanka na'am ta koma zuwa ga wani kan kamar tafarnuwa kenan kamar tafarnuwa Na'am.
game zuwa Masallaci, na'am.
ko abin da ya kamata na'am mm.
to wannan kenan sadda zari'a misalan su yana da yawa Na'am.
a cikin musamman ma- babi ne kuma mai faɗi kenan Faɗin gaske.
a cikin shari'a musamman da littafin malikiya ana samun na'am wannan sosai na'am um, a gurguje na'am dalili na gaba Na'am.
shine um, shar'u man qabla Maqbula. na'am wato shari'ar mm.
waɗanda suka gabace bace mu na'am bi ma'ana kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam Salam. na'am akwai shari'o'i na'am ko wani annabi Na'am.
yakan zo da littafi Na'am.
ko zo ya da shari'a da wanda ya gabace shi na'am duka wannan ana kiran suna shari'a na'am da shari'a mun sa annabi sallallahu alaihi wasallam na'am mukan fake na'am a wannan tushen na'am toshe Na'am.
lokacin da mas'ala ta zo ba na'am mu same ta ba cikin dalilan da muka ambato Na'am.
da wasu daga ciki Na'am.
babu cikin Qur'ani babu Na'am.
cikin sunna babu Na'am.
cikin jima'i na'am babu cikin qiyasi da sauransu da Na'am.
muka ambata ba Na'am.
to akan fake a ga to irin wannan mas'ala ta taba kowa Na'am.
misali a shari'a annabi Isa Na'am.
ko shari'a annabi Musa Na'am.
ko wanda daga cikin annabawa na'am sai mu ce to yanzu mu ɗauko wancan na'am hukuncin mu ba wannan Na'am.
to irin wannan ana kiransa suna shar'u man qablana na'am um, abu hanifa sun ce yana da wannan dalili shi na'am amma imam shafi'i na'am da ahmad bin hanbal na'am ba su yarda da wannan dalili ba na'am cewa ai zai iya wahala na'am a ce akwai wata mas'ala na'am a yanzu Na'am.
wanda za mu kasa samun na'am hukuncin ta a cikin dalilanmu na'am balantana mu iya fakewa a can na'am sun ce ba ce- ba ma shine wani dalilin na'am balantana mu bukatu zuwa ga gare shi.
ishi na'am sun wuce zuwa sun wuce Na'am.
tilka mutum kada ka Khalas.
ma kasabat walakum ma walakum ma kasabtum kasabtum.
na'am wannan a dunkule kenan na'am to amma in dun muka duba ai malamai sun yi magana kamar guda uku akan wannan mas'ala na'am akwai shari'a ta mu ce kuma ta zo eh, a cikin magabata kuma ta zo eh, a gare mu misali kisasi Allah ya ce a diga a cikin at-taura wa katabna alaihim fiha anna an-nafs bin nafs kaga wanda ya kashe za a kashe shi a cikin alqur'ani kuma sai Allah ce ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla to kaga wannan ai babu zancen ma sabani akan sa sai abu na biyu wanda su can an dora musu mu kuma an dauke muna to wannan shi kuma ai babu sabani a kansa tunda an ce an dauke muna dama daga cikin sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim kaga annabi Isa ma wasu shari'o'i na na at-taura ai ya dauke ma an dauke ma bani Isra'ila su dan ya ce wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaikum nazo in dauke muku sashe wato abin nan da aka dora muku to wanda aka yi sabani a kansa shine cewa wato wanda shi ba a samu ba a cikin shari'a mu an faɗe shi ƙarara na'am sannan kuma ba a samu cikin shari'ar mu ƙarara an ɗauke mu na shi ba a samu cikin shari'ar mu an kallafa mu da ba ƙarara ba a samu cikin shari'ar mu ba an ɗauke mu na shi ƙarara to nan nan ne za a samu saɓani a tsinkanin su kuma abinda malamai suka ɗauka shine cewa yin aiki da shi yafi kaga fa bi hudahu muqtadi haka Allah ce ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kai koyi da hanyoyin annabawa magabata to sannan kuma yace yuridullahu li yubayyinakum wa yahdiyakum sunan alladhina min qablikum Allah yana son ya shirya da ku hanyar mutane da suke gabanin ku to kaga uh, da waɗansu dalilai da malamai suke gani kenan sai abin da an saba li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja to kaga kenan in an samu abin da shari'ar mu shi ta saba musu to wannan babu wani shan kai akan sa kuma sun kafa hujja da cewa ai Allah bai bamu kissoshin su ba sai dan saboda mu dauki wa'azi laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab a cikin labaran su akwai abin daukar lura in nagari ne ga ga annabawa da mutane nagari mu dauka mu yi aiki da shi in kuma mummuna ne na kafirai mu nisance shi kenan ba zancen a ce ba za mu yi aiki da shi ba kuma suna kafa hujja da sujada da ke cikin suratu sad wadda ibnu abbas yayi eh, inda Allah ce wa kharrara ki an wa anab annabi dawud ya fadi yayi sujada nan kalimatar ku'i ana nufin sujada to kaga aka tambayi ibnu abbas ya aka yi ina ka samu ta yace cikin qur'ani aka ce ina ka samu ta yace a an ce annabi dawud wa kharrara ki an wa anab ya fadi yana mai wato mai sujada sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta ni ko ni ta shi ko Allah ya ce mai fabe hudahu muqtadi kuma annabi dawud ne daga cikin su man kaula da yauwa to akwai kuma aure misali da kuɗi uh, aure da ba, ba da kuɗi ba kamar da aiki annabi shu'aib ko suna cewa annabi shu'aib duk da yake zance mafi inganci ba annabi shu'aib bane an gane ko O, da yace inni uridu an unki haka ihdabnatayya hataini ala an ta'jurani samaniya hijaj ka gani ina son in baka auren yata idan kayi mini aiki na kiwo na shekara takwas to kaga da wannan aka ce mace eh, sadakin tana iya zamantowa manafi'i ne ba dole ba sai wato kuɗi wallahu ta'ala a'lam da kuma misalai da dama dai da suke cikin kissoshin annabawa a cikin alkur'ani mai girma na'am sai mu je gaba to um, sai na gaba shine al-istihsan al-istihsan na'am
um, al-istihsan na'am shi ma dalili ne daga cikin dalilai na shari'a na'am
malamai kusan guda uku na'am imam abu hanifa na'am da kuma imam malik na'am da imam shafi'i na'am
sun tafi kan wannan dalili a na'am dunkule na'am
amma kowane akwai fuskar da yake kallon shi na'am abin da istihsan kamar da muka ga abun akwai na'am harfa na ƙari ciki na'am kamar neman abu mai zan mai kyau mai kyau da kenan asalin shi daga hasuna ne yahsunu hasanan Mhm.
sai an ka ƙara alif da sinun da ta'un an ka ce istahsana Istihsan.
kamar ghafara yaghfiru ghufranan sai an ka ce istaghfara Sosai kuwa fassara yufassiru tafsiran sai anka ce istafsara fahima yafhamu fahman sai anka ce istafhama sosai kuwa na'am to wannan istihsan na'am wato shine karkacewa na'am ko kuma kaucewa na'am daga qiyasi na'am jaliyan na'am na fili na'am zuwa ga qiyasi khafi na'am saboda wani dalili na'am kenan wani abu yasa ka fake can ka bar nan na'am amma in ba haka ba sai ya kamata ce kana kan wancan نعم كنان هو العدول عن المسألة Mhm.
عن نظائرها لدليل خاص من الكتاب أو السنة kware kuwa نعم to wannan shine imamu malik yace shi istihsan shine tis'atu ashar al-ilm na'am wato shine kaso tara na'am cikin goma na na ilimi ilimi na'am me yasa saboda du- duba da cewa zamani karuwa yake karuwa yake yi na'am kuma matsaloli suna ta ci gaba da na'am sabuntuwa na'am kuma nasosa su kuma mahduda na'am iyakantacci ne na'am saboda haka akwai buƙatar kenan Na'am.
aiwatar da sani na'am wannan yana zuwa ne a babi na darura na'am misalin wannan na'am idan ka ba mutum ajiyar kaya na'am suka bata na'am a ka'ida ba Na'am.
zai biya ba na'am don me yasa kai amin ne na'am idan ka ɗauki mutum yana maka aiki a kamfanin ka na'am ya bata ma kayayyaki na na kamfani na'am ba zai biya ba na'am tunda kai ka amince shi mishi zai yi.
zai aiki na'am to amma na'am akwai tadminu sunna na'am
wani lokacin da ka ɗauko masu aiki kaga suna maka wasa da kaya na'am to akan ce sai mutum ya ya biya na'am misali na'am kaga yanzu kiyasi Na'am.
na fili Mm.
ba za su biya ba na'am amma saboda toshe kafa Na'am.
ta wasa da kayayyaki na'am da bata na'am talakata na jama'a Na'am.
sai a ce wanda ya je abin ya ya bata na'am zai biya zai biya na'am misali na gaba na'am um, haramun ne a kalli al'aurar Mm.
mace na'am wannan um, kiyasi ne jaliyin na'am na fili hankali ya yarda da shi na'am to amma ai na'am akan bar shi kuma a dawo na'am a hau kiyasi kuma kafi Na'am.
shine istihsan na'am mana a mayar da kallon abin na'am abu ne mai kyau na'am bayan da can to bai da kyau na'am saboda mi darura Na'am.
suka ce littadawi Na'am.
saboda a zo a yi mata yanzu kuma magani.
kafiri mis- misali mace bata- za ta tana da matsala a cikin al'aurarta to kuma babu mace wadda ta iya wannan aikin aiwa kuma idan aka barta ma zai iya zaman tuwa sanadiyar halakarta Halakarta.
ko ka ko ka karba aihuwa in babu namiji misali Mm.
to kenan dole nan wannan min babin darura za a kalli al'aurar Za a nata kalli to misali irin abubuwa suna suna suna da yawa na'am game da istihsan na'am shi wani istihsan na'am shi ma yana da ka'idodi na'am dole ya zan abun nan da bai rijiyo yanzu ka zo ka ce zama mai kyau na'am dole zaman darura ce na'am wanda ta musu biha alhaja na'am imana buƙatar mutane ta kai martaba ta darura na'am ba hadiyat ba na'am ba abubuwan da in ka bar su ba ba su cutar da kai na'am misalin wannan kamar a ce kana da wani abu ciyo ga al'aurarka na'am amma ina da ka siffanta ma likita na'am zai baka magani ba tare da ka gani ya gani ba mhm.
kowace macen na'am to yanzu in ka ce yanzu ya halatta abu da al'aurar na'am to yanzu ka saba na'am tunda Saboda- akwai hanyar da za a hanyar da bi ake bi eh a samu magance matsalar a san magance matsalar na'am ko kuma yana yawa din a duban zai fi na'am amma ko da ba a duba ba Na'am.
ana iya warkewa na'am to yanzu bai dace a ce sai a duban ba na'am don ka aikata haramun na'am shi kuma aikata haramun bai Na.
kamata a ce ya ci karo da na'am insani ba haka to Allah ta'ala alamu akan na'am wannan shine abin da shafi eh nan wajen qadiyya ta wanda anka ba amana anka ce ya aji kaya na'am eh bi sharta in bai yi ta'addi ba ko yayi sakaci wata faridu ya yi tafrita tunda dole in shi na yayi ta'addi ya kone dukiyar da kansa kaga nan ba a cewa a'a ba zai biya ba ko ko in ya tafrita aka ba mutum ajiyar kuɗi ya bar su a hanya mutane na kallo aka zo aka ɗauki kuɗin nan za a ce zai biya kenan ya kamata mu dan nabba mutane kan wani ya Kwarai da fake da gaske.
wannan dama Kwarai da gaske, kwarai da gaske.
To, bismillah, To, jikan malam.
wannan babin insani na'am kusan akwai bambanci da kaik jiddan Na'am.
kan shi da misali na'am na'am wanda watakila a nan mutum ba zai iya dirakin wani abin ba Na'am.
watakila Na'am.
ana ana dirasa abun na'am aka je wajen malamai masu wannan fannin Na'am.
sai a bambance maka abun Na'am.
wanda bambancin su na'am sai kamar yadda ake saka dokokin da Na'am.
shi zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu su Na'am.
wannan maslaha ce na'am haka ma ana saka dokokin da na'am zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu su Na'am.
sai kuma wannan kuma istihsan ne na'am mhm, wannan wajen Imam Malik kenan rahimahullah na'am a wajen uh, kamar yanzu in muka ɗauki hadisin da ya ce ka a sanya ma mutane farashi akan kayansu Mhm, kwarai.
to yanzu kuma duniya ta kai inda mutane ba su da wani jin tsoron Allah Kwarai.
in an ka ce a bari wani zai ribanya ma kaya kuɗi linkin ba ninkin Aiwa.
sai malamai suka ce to wannan hadisin ba yana yana aiki ne a lokacin da mutane suna kamanta gaskiya yanzu ko an ka bar su za su ci mutane wato nama dan yake nan sai suka ce to a sanya price kenan Ai, price.
dan haka gwamnati kaga ta aza price ka ce a a gwamnati ta yi zalunci
ga wannan da da za su abun da za su shari'ar Na'am.
abu ne mai mai Mai- faɗin yana da muhimmanci kila kuma ma sai sai mutum ya mutu bai gama ba Na'am.
amma shigowa wannan abin zai taimaki Eh, al'ummar mu haka, haka.
abun da kake ganin haramun ne sai ya dawo ya zama Ha- haka.
ba haramun din bane Haka.
amma in kallo halal ne ya zama kuma ba Na'am, halal din bane eh, kenan kan mutum ya tunda muna da lafuzza fassara da kalmomin da suka zo cikin nasoshi kuma muna da ma'ana Akwai ma'ana.
idan mutum ya ce kawai bakin lafazi zai aiki da shi sai ka iske bakin a, abubuwan da zai aiki da su da dama babu wani nasi akan su kuma bai sai da zai yi ba Kwarai, kwarai.
in mutum ya zarfafa aiki da tawili kuma sai zamanto da yawan nasoshi sai ya sa su daina aiki Kwarai, kwarai.
kenan dole sai an hankalta ma janibul lafzi da janibul ma'ana Ma'ana.
eh da wannan mazhabin Imam Malik na'am kusan ya yi fice akan sauran mazahib Na'am, da wannan na'am.
ya kiyaye jaribin wa'anda kuma jaribin al-alfar Na'am, na'am.
da sai kuma um, abu na gaba na'am shine al-urf na'am
urf ko kuma ada na'am kamar yadda sun kai mai fasara guda biyu na'am ma'anarsa shine ma ta'arafa alaihi annas na'am abinda mutane suka saba da shi na'am
adam ma hakan take nufi na'am
amma kashi biyu ne na'am akwai al'urf ko kuma al'ada na'am al'amma na'am akwai kuma al'ada al-khassa na'am ma'anar amma na'am shine abinda dukkanin mutane Na'am.
musulmi na duniya na'am sun saba da wannan abin na'am kenan yanzu ya shafi kowa da kowa ya shafi kowa da kowa na'am akwai maganganu na'am wanda asalinsu na'am ya kuma ma'ana ta ta luga na'am ga yadda suke na'am amma yan dawo ma'ana Na'am.
ta al'ada kuma ga yadda suke na'am ta yadda idan ka faɗe su gida yan abun na halatti ne za a ce ya halatta na'am duba da ma'anarsu Na'am.
kun saba da faɗin hakan na'am yauwa sannan akwai ayyukan da kuma asalin asalinsu nafsi ya ce a yi na'am amma yadda ake yi fa na'am
sai a ce to ada na'am ta fassara abin na'am to wannan asali ne wanda kusan imam malik rahimahullah na'am ya keɓantu da da wannan da mm.
cikin da cikin usulu na na mazahib na'am a cikin ma- mutane a ne usulu ma- a mazahib ahlul madina na'am to me ake nufi da wannan misali Mm.
aure na'am
malamai sukan ce aure ba aure bane sai an yi duhuli na'am ko kuma sai an yi akadi na'am me yasa saboda a haɗu a ɗaura auren na'am
to al'ada ta bada haka nan alhali kafin a yi wannan haɗuwar na'am ai ai- ya cika rukunan aure sun Sun cika kammala.
na'am akwai sadaki na'am an zama an yi siga na'am akwai kuma waliyai na'am na da ita tunda bai Na.
hada ta aure da kanta da kanta Na.
ko da ko ba zaura shi na'am to amma yanzu a yanzu a ce ai- an yi auren na'am shine a haɗu na'am a yi wannan cewa ina wane na baka aure Na.
kuma na karɓa ne wakilin wani Al-ijab kuma- wal qabul.
al-ijab wal qabul Na.
a wannan ada ce na'am kuma amma ce akwai ada Na.
khassa Na.
wadda take banci wasu ta'ifa muayyana na'am na mutane Mhm.
misali kamar Mm.
yan kasuwa na'am suna da nasu al'adu na'am misali manoma suna da nasu Na.
al'adu na'am misali gidan soji akwai nasu al'adu na'am wanda ana musu hukunci ne akan daidai wannan al'adun ta yadda wanda ba dan kasuwa ba in yayi wannan kila ba za a masa hukunci da a yi wa haka dan kasuwa ba haka na'am to wannan shine abin da ya shafi al'ada aw da urf na'am na'am to eh, ita al'adar na ai muna ganin ya kamata a ce an samu mota nan farko al'urfu ai abu ne wanda yake sananne daga ma'arifa ne daga arafa ya arifu sannan kuma qur'ani ma ya tabbatar da wannan a cikin suratul a'raf khudhil afwa wa amur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin eh ai umurni da al'urf aiwa na'am to kaga wannan ya nuna kenan akwai urf na'am kenan ko da babu dalilin karara Mhm.
yadda akwai ishara na'am da kuma cewa dalili ne wanda yake dalili a ya- shar'anci dalili ne a shar'anci na'am um, wannan kenan Mm.
idan muka kuma baya na'am kaɗan mhm, dangane da alkur'ani mai girma na'am um, ba mu magana kan ƙara'o'insa ba ta ɓangaren tabbatar da hukunce-hukunce na'am
wani abin sha'awa na'am alkur'ani mai girma yana da ƙara'o'i na'am mutawatirai na'am kuma shazza na'am waɗanda suke ba su tabbata ba kenan aiwa Na'am.
wannan ƙara'o'in ƙur'ani na'am mutawatirai na'am ba wai suna kwance junansu ba ne na'am a ce misali wane ya karanta kaza wane ya karanta kaza na'am kenan qur'ani bai warware juna bai warar da juna na'am sai dai yana karfafa juna ta bangaren tabbatar hukunci na'am akwai gara'a shazza wadda na'am malamai suka ce abdullahi bin mas'ud na'am ya rubuta ta na'am a cikin littafinsa Na'am.
da yake jotin a na'am ciki na'am cewa um, wurin kafara ta na zuwa cikin suratul ma'ida na'am um, inda Allah ta'ala na'am yake cewa لا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان أيوة.
فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام أيوة.
سيضمنت أنقر سام سام متتابعتكم yawa ka gani Eh.
ka gana mutum mutabi'a amma shi zai Na'am.
mutum mutabi'a Eh.
kuma shi wannan kira ta shaza a Na'am, sananta na'am.
amma kuma ana ɗebe kewa da ta wajen tabbatar Mm, wajen cewa hukunci na'am kina addini- tana karfafa Tana karfafawa.
wata ma'ana Ta karfafa da wata- malamai sun ka faɗa Ka faɗa.
Ah, Yawa, haka.
to wannan kenan abin da shafi Na'am.
eh, nahin kira'a mutawatira ko kuma shazda kenan kira'o'i da magudawa goma ne Na'am.
waɗanda suka inganta ƙira'a ta imamu nafi' eh, waɗanda suka yi riwaya gare shi da imamu warshi da imamu wato qalun sai ƙira'a ta ibnu kathir ibnu Na'am.
kathir al-qari ba mufassir ba Aiwa.
ibnu kathir al-makki wancan kuma ad-dimashqi ne shi kuma bazzi da qumbul suka yi riwaya gare shi sai ƙira'a ta wato abu amr ibn al-ala wanda da imamu duri da imamu susi suka yi riwaya gare shi Na'am.
sai ƙira'a ta wato ibnu amir wanda hisham da abdullahi ibn zakwan suka yi riwaya gare shi sai ima- riwaya ta imamu asim imamu asim shi kuma imamu shu'ba da imamu hafsu suka yi riwaya gare shi sai eh, riwaya ta imamu hamza hamza da khalaf da khallad suka yi riwaya gare shi sai imamu kisa'i wanda abul haris da kuma imamu duri suka yi riwaya gare shi sai kuma ƙira'a ta wato abu ja'far wanda ibn wardan da ibn jammad suka yi riwaya gare shi Eh, sannan kuma sai eh, riwaya ta wato eh, yaqub an gane ko al-basri al-hadrami shi kuma waɗanda suka yi riwaya gare shi eh, rawh da ruwais sai kuma qira'a ta khalf al-ashir wanda ya yi riwaya ga hamza kuma yana da qira'a tashi so shi kuma da ishaq da idris su suka yi riwaya gare shi sauran qira'o'in kuma sai su zamanto wato qira'o'i wanda suke shadda To, to.
akwai qira'atul ashir al-kubra waɗanda sun zo ta hanyar shatibiyya da ad-durr al-mudhi'a akwai kuma qira'atul ashir al-kubra waɗanda sun zo a cikin wato tayyibatu wato an-nashr da an-nashr fil qira'at al-ashr na'am to sannan kuma imam eh, ibn jinni yana da al-muhtasab na yadda ake taujihin qira'at ash-shadza akwai kuma mu- mu'jamul qira'at na ustaz eh, doktor ina ganin al- wani abu khatib abdul karim al-khatib ne shi ma wani littafin ya kai mujalladi 11 kan taujihi na Masha Allah.
wato al-qira'at lalle ka yawwa to malam mu ƙara baka misali na sadda tari'a na'am dan bid'a misali na'am
ana iya mutum ya yi bid'a amma akan samu hukunci karara na'am na na hukunta shi na'am to amma aka iya zuwa a yi mai ta'aziri Na'am.
shi ma saddan da zari'a na'am malamai sun buga misali da irin wannan na'am cewa kai ne kake da rufi na'am na ɗaki na'am
sai mutum ya hau na'am yana bugun wannan wannan rufin naka na'am bai huda rufin ba na'am kamar dan bid'a ba addinin ya rusa kai tsaye ba na'am
to kaga kamar yadda ka san ba za ka bar wancan da yake Kwankwasa.
kwankwasan rufin ɗakin ka ba na'am bal ma kila zaka je ka hukunta shi ko ka yi ƙara shi ba abin da ya kama da shi na'am kazalika shi ma dan bid'a na'am ta da cewa ba addinin ya rusa kai tsaye ba sharatan ba Na'am.
shi ma ana iya iya hukunta shi ma saddan Mm.
da zari'a na'am to wannan kenan Mm, shine da faransanci suke kira troublement de voisinage Yau.
mutum ya zamanto yana damuwar mak- makwabtansa kenan za a ɗaukar masa hukunci to sai kuwa na'am to wannan kenan to eh, akramakumullah jazakumullah khairan akwai abin da zamu dan liƙe da shi saboda mun ga lokaci ya fara hararen mu abu na farko shine kalma ta usul tana nufin wato tushe ma yubna alaihi shay'u abinda akan shi ake ginawa ashe dan mu gane mazhabobin nan ba haka ne kawai aka dora su ba Sosai.
sannan almazahib jam'i ne na mazhab kalima ta mazhab kuma tana nufin wato ma'anoni daban-daban zahaba yazhabu zahibun to sai mazhab mazhab tana nufin wurin da aka tafi mazhab tana nufin lokacin da aka tafi mazhab tana nufin tafiya ina fata an fahimce ni kenan tana ɗaukan ma'anoni daban-daban to sai ya zamanto mazhab nan ana nufin hanyar da malamai suka kama ba hanya wadda muke gani ba hanya ta tabbatar da dalilai da hukumce-hukumce na shari'a ba mu ce su ma'asumai ba ne kuma ba mu ci listar da mutum ba sai ya yi aiki dole da wata mazhaba amma yana da kyau ya san mazhabobin idan zai bi wata mazhaba ya zamanto ya faɗi dalili ko ko ko da ya saba musu ya zamanto yana da dalilin da yasa ya saba musu kuma ya san su abin da suka faɗa ba wai bai fahimce su ba sannan ya je musu wato magana ta kiran ƙarya Kwarai, kwarai.
akwai littattafai da ya kamata mu faɗa akan usulul mazahib Abdullah bin Muhsin at-Turki yana da littafi usulu madhab Imam Ahmad kenan akwai kuma wani profesa na ilmin fiqh a Arabic fil alam al-islami wato ana kiransa Muhammad Zahir Asadullah yana da littafi usulul madahib al-arba'a sannan kuma da dai malamai da dama sun yi littattafai kan usulul madahib sannan kuma idan muka duba akwai littattafan da suke da alaka da mazhabobi gaba daya wanda in ka diba bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid yana kawo maganganun malami Ibn Rashid al-Hafid da kuma mazhabobin su da yadda suke tattauna kan mas'aloli ko kuma mawsu'atul fiqhiyya al-kuwaitiyya zaka ga sun kawo mazhabobi daban-daban ko kuma al-fiqh al-islami wa adillatuhu na ustad dr Wahbatu Zuhaili rahmatullahi alaihim ajma'in da sauran da al-mughni ibn qudama yana zan kawo mas'aloli na malamai gaba daya to yana da kyau dalibi ilimi ya samu waɗannan littattafan ya rinka karatu ya ga dalilan malamai kafin ya saba musu abu na ƙarshe kuma sai wani manhaj da ba mazhaba bane duk da kyau suna kiransa mazhaba shine manhajin zahiriya shi zahiriya aka duba na Dawudu zahiri wanda Ibn Hazm yayi zo ya littafi al-muhalla da yawa suna ganin ba mazhaba ba ce manhaji ne sun ka ɗauka na ɗaukan lafazi to wannan mazhaba za ka ga da yawa daga cikin ɗalibai wani sun rudu da wannan manhajikin malamai sun yi bayanai da dama na nuna wannan mazhabkin dan adam ne yana yi kuskure kuma ba zama mu ce ba su mazhabobi waɗancan ba sa yin kuskure kuma ba za a yi ta'assubi gare su ba to sai malamai suka bada waɗansu dalilai da suke nuna akwai kurakurai da dama cikin wannan mazhaba akwai wani malami da ake kira al-karhi ya yi ibnu hazm yana da littafi hijjatul wada to sai yayi wannan littafin sai yayi tahqiqin sai masa muqaddima to ya kawo dalilai da suke nuna ibnu hazm wani lokaci so da dama yana ittihamin malamai sun yi aiki da hankalinsu alhali hankalin tare da dalili na yake ba wai al'aqlul mujarrad bane to kaga ya kawo dalilai da kurakurai na ibnu hazm da dama mai so ya kalli ya sami wannan littafin sannan kuma idan muka duba al-sheikh muhammad al-amin shanqiti rahmatullahi alaihim ajma'in yana cikin tafsiransa da darussansa yana nuna kurakuran ibnu hazm wurare daban-daban misali kaga kamar a cikin suratul baqara inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra idan mace mijinta ya sake ta saki na uku ba za ta halitta gare shi ba sai ta aure wani namiji kuma an yi aure ingantacce ya shiga da ita ta dawo to sai shekh yake cewa a nan to idan muka duba to qur'ani ya ce fa in tallaqaha idan ya sake ta to idan da auren ta yayi sun shekara 20 sai ya mutu to yanzu me hukunci kaga a mazhaba ibnu hazm kenan kaga dole sai ta sake wani aure yace to kaga wannan abu ne wanda yake akwai jumuda a cikin sa sannan misali idan muka duba da aka tambaye shi naman alade dan Allah ya ce qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun sai aka ce to damiri na kuma zuwa gami to kaga nan nan an ce aw lahma khinzirin to sai ibnu hazm ya rasa yadda zai yi kaga in ya ce zamiri ya koma zuwa ga wato lahma khinzir kenan ya yarda da mazhaba ta jamhuri cewa za a yi kiyasin naman sa wato wato kisan sa akan naman sa shi kuma bai da kiyasi ba sai ce zamiri yana komawa ne zuwa ga wato al-khinzir alhali kuma in ana da mudaf da mudafun ilaihi ai ana magana ne akan shi al-mudaf ba wato al-mudaf wato abin mudaf ilaihi ba shi mudaf ba tunda in nace jaa ghulamuka fa kallamtuhu to kaga ba kai nake magana akan ka ba yaron ka nake magana akan sai yawa duk da yake malamai sun ce can ba a rasa ba ana yin mai da zamiri zuwa ga shi wato al-mudaf an gane ko amma wannan nadir ne an gane ko ba a maida shi zuwa ga almudafu ilaihi ba misali kamar da yazo cikin suratul ghafir inda Allah subhanahu wataala ke cewa wato wa qala fir'aunu ya hama nubnu li sarhan la'alli ablughu al-asbab asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la azunnuhu kadhiba kaga ila ilahi Musa ina son in tai zuwa ga ubangijin Musa amma wa inni la azunnuhu kadhiba domiri suna koma ne zuwa ga Musa ba shi na zuwa ga ilahi Musa ba to kaga wannan fil ghalib damiri shina komawa ne zuwa ga wato al mudaf ilayhi ba zuwa ga mudaf ba domin huwa al mutahaddath anhu to sannan malamai suke cewa kenan nan ibnu hazm da hujja zai bayar da sai shi ce a'a wato da shina da wayo da sai shi ce a'a allahmu a ammu min ash-shahmi eh shikenan domin shi naman kitsin na tare da shi yanzu in ka zo kasuwa ka ce a'a bani naman akuya ko naman rago ai ba sai ka ba sai ka ce a hado mara kitse ba don in an baka shi din baka cewa ba a baka naman ba sannan malamai suke cewa daga ciki da aka tambaye shi wallazina yarmuna almuhsanat waɗanda suke jifar mata mazaji sai aka ce to kaka yanzu nan kaga yarmuna allazina nan zahirin sai maza ake nufi tunda inda mata ne sai a ce allahi yarmuna almuhsanat mata sai aka ce to yanzu nan qur'ani ya kawo zancen namiji ya jefi mace da zina To yanzu ina hukuncin mace ta jefi mace, namiji ya jefi namiji, ko kuma mace ta jefi namiji, waɗanda ba a kawo su anan ba. Sai yace a'a nan abin da ake nuhi da allazina ismul mawsul ne fi alal umum yarmuna al muhsanat yace yarmuna al furuj al muhsanat ai farjujjuka ake nufi. Kenan da farjin namiji da farjin mace za su shiga a ciki. Kaga tawili na Ibn Hazm wanda ɗalibai da dama suna tasirantuwa da irin waɗannan kuma malamai sun ƙara ba da wato misalai game da irin wannan mazhaba tashi kamar game da abin da ya shafi wato hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisi na Abu Bakra wanda da cikin sahih al-Bukhari da Muslim la yaqdiyanna hakamun bayna ithnayn wa huwa ghadban kada ɗaya daga cikin ku ya hukunci tsakankanin mutane yana cikin hushi to kaga yanzu misali idan muka duba wa huwa ghadban yana cikin hushi to shi Ibn Hazm sai a ce yanzu kenan an tsaya kawai kan hushin kawai kenan yanzu mutum idan to yana jin kashi ko yana jin fitsa fitsari ya dame shi ko ko yana jin yunwa ko yana cikin farin ciki wanda ya wuce iyaka to kaga yanzu kenan su ma hadisi bai magana kansu ba ko kuma misali hadisi na Abu Huraira wanda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin sahihul Bukhari yake cewa la yabulanna ahadukum fil ma'i da'im alladhi la yajri thumma yaghtasilu fihi kada ɗaya daga cikin ku yayi fitsari a cikin ruwa alma'u da'im in an ce ad-da'im ba tabbatacce ba wato ana nufin dai ruwan da ya tsaya domin dama shine dawwamin dama ya dumu sai ce alladhi la yajri wanda baya gudu kaga ya fassara shi sai ce summa yaghtasilu fihi sannan yayi yayi wanka a ciki to kaga wannan hadisin yana nuna mana cewa ashe ba sai tura sun nuna mana muhimmancin mu daina yin kashi da fitsari a cikin ruwa ba domin zamu iya ɗaukar cututtuka daban-daban to kaga sai kuma riwaya ta Jabir da ta zo dan Abdullahi na cikin sahih Muslim wato na ha an yubalu fil fil ma'ir rakit manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana ayi wato wanka a cikin ayi fitsari a cikin ruwa wanda yake arrakid arrakid wanda yake tsaye wuri guda wato wato rakada yarkudu rukudan da, da kafin da dalun kenan wato shine ya tsaya tak sannan kuma an ce rakada yarkudu rakdan shine yayi gudu bidad yana gudu to kaga sai malamai suka ce na farko an yi hani ayi fitsari na biyu kuma an yi hani ayi wanka ba wai an hana ayi fitsari bane sannan ayi wanka a'a yin fitsarin an hana shi kuma yin wanka an hana shi cikin ruwan da aka yi fitsari ko kai kai yi fitsarin ko ba kai kai fitsarin ba kenan hani biyu ne domin in kai kai fitsarin zaka cutar da mutane in kuma kai kai wanka ba kai kai fitsarin ba zaka cutu kenan an hana ka cutar kuma an hana ka cutar da kanka to sai malamai suke cewa to yanzu a mazhaba ta ibnu hazm da yake kawo wannan kenan yanzu misali tunda bai halatta ba mutum ya yi fitsari to menene hukuncin mutum ya samo taro na fitsari ya zuba cikin ruwa to a mazhaban ibnu hazm kaga tunda qur'ani tunda hadisi bai faɗi cewa ba kakkai fitsari to in ka kawo ta kenan ya halatta kamar inda Allah ya ce fala taqul lahum uffin iyayenka kaka ce musu uffin tir to kenan wanda ya buge su a mazhaba ta ibnu hazm ya halatta tunda qur'ani bai kawo bai ce kada ka buge su ba ka gani sannan kuma misali da inda Allah subhanahu wataala yake cewa a cikin suratul nisa وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا كنن باب لي في غريكو كتك يتصلى إن كن جي صوران كافرين سفتنيكو كنن سوء أو مذهبة ابن حزم إن باب صوران كافرين سفتنيكو كنن باب ذنشان كسروا تصلى كوتا كي إنا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة كي النبي صلى الله عليه وسلم إن كان تارد سوء تو كي مسو صلى تياكي كنن يزتند من الله صلى الله عليه وسلم يا تفي باب صلى ياكي مثالي كما عند الله سبحانه وتعالى أتكي سورة الطلاق يكي والله nisa'i ya isna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur matan da kuka yanke tsammani wato suka yanke tsammanin haila in irtabtum in kuna shakka fa iddatuhunna thalathatu ashhur to iddasu wata uku ne wallahi lam yahidna da matan da su ma buska inda za su haila ba da wannan malamai suka nuna cewa mace ko bata kai inda za ta haila ba ana iya daura mata aure don ba a zancen idda sai an daura aure sabanin abin da turawa suke bazawa ga duniya su ce babu wannan to sai malamai suka ce to in irtabtum in kun yi shakka to idan ba mun shakka ba menene hukum hukuncin matar da hailata ta yanke ko kuma ma- saboda rashin lafiya ko tsufa ko ko matar da bata kai yin haila ba aka daura mata aure to ni in ba mu yi shakka ba tun da an ce inir tabtum to yanzu in in- in- in- wato inir tabtum in kun yi shakka to yanzu idan muka yi shakka menene hukuncin su a musulunci ina fata ana fahimta ta to kaga wannan mazhaba ce wadda zaka ga ɗalibai da dama eh, suna kokarin ruduwa kanta alhali ba su fahimci usulul fiqh ba sai ka iske suna ba da hukumce hukumce a karkace misali wa man yad'u ma Allah ilahan akhar la burhana lahu bihi wanda ya ambaci wani Allah ko yin shirka da Allah la burhana lahu bihi bai da hujja to wane ne zai yi shirka da Allah ya zama to yana da hujja tunda sai Allah ya ce la burhana lahu to kaga kafirai ai suna da hujjoji amma hujjojin su batila ne ba a aiki da su ko wara ba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna Ir- wato um, mata waɗanda kuka aura suka zo da agolai fi hujurikum in suna cikin gidajenku to idan agolarka ba ta gidan ka aure uwa kuma ka shiga da ita ya halatta ka aure yarta kaga duka irin waɗannan mazhaba na zahiriya da suke abin nan ya kamata ɗaliban ilimi su yi wannan yana ya zo ne ma- makharaj al-ghalib Ko- ko ba haka ba wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi al-haqq suna kashe annaba ba tare da haƙƙi ba wa zai kashe annabi ya zama to yana da haƙƙi babu na haƙƙi sifa ce kashifa babu wani haƙƙi to da haka muna kira ga ƴan uwa mazahibkin nan karatun su da ka'idodin su ba laifi bane kuma ba mun ce ba sa yin kuskure ba amma yana da kyau ilimi mutum ya san yadda ake gabatar da abubuwa to akramakallah ina ganin lokacin mu ya karato Allah saka da alkhairi an ketaro daga iyaka an zo an kamu na wata tsaraba to Allah ya biya kuma Allah ya tsare malam Aminu Ahmad da Masanta daga birnin Ilela kuma ɗaya ne daga cikin ɗalibai da suke gabatar da yanzu a karatu a jami'ar Sai yana haddara wato masters kinsa to Allah ya muna jagoranci da mu da ku duka gaba ɗaya nan za mu tsaya sai gobe in Allah ya kai mu da za mu zo mu ci gaba da mawdu'an mu subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh